assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu yau laraba sha shida ga watan ramadana hijira dubu daya da dari hudu da arba'in da biyu daidai da ashirin da takwas ga watan april miladiya dubu biyu da ashirin da daya za mu ci gaba da sauraron tafsirin alkur'ani mai girma a zawiyar gidan alhaji aminu muhammad za mu ba shi abin magana ya buɗe mana da addu'a akar makallahu bismillah فاتح ما صلاة الفاتح أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين alhamdulillah muna cikin jizu sani a cikin firiya da tafsir na maulamu musa ibn faidati shek ibrahim inyas radiyallahu ta'ala anhu shafi na 224 muna cikin suratul an'am aya ta 78 malam abdulmalik khamis zai ja mana baki shehinmu shek ibrahim mansur imam kaduna zai yi mana fassara akramakumullahu bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفاً وما أنا من المشركين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره والكتاب العظيم ورضي الله تبارك وتعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ إدري لنا بهذا المهدري وانتع به بنظرة تأتي لنا بالزبد أيها مسلمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته زادكم الله مغفرة وفيدة ورحمة آمين وتوفيقا وسترا ورعاية آمين بركة مدعزني كم بركة مدعو بسم الله الرحمن الرحيم إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين idan ba a manta ba a jiya mun ji yadda annabi ibrahim a.s.w. ya yi fana'i cikin sunan allah ya yi fana'i cikin sifan allah ya yi fana'i cikin zatin allah ya ga tauraro wanda shi ne mai haska tauhidin da ake kira tajridi tauraro ne ke haska shi wata kuma yake haska tafridi rana take haska tauhidi waɗannan fana'o'i guda uku annabi ibrahim a.s.w. ya yi su baki ɗaya sai mutanensa suka ɗauka yana nufin tauraro da wata da rana alhali ba da su yake ba fanafin tauhidi ya ƙare ne a cikin tauhidi wa fana'ul anbiya la yankusu dawilan fana'in annabawa baya dadewa kamar yadda fana'in majzubai yake dadewa kazalika almuhammadiyun haka nan kuduban al'ummar annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama su ma fana'in su baya dadewa idan kaga mutum yayi fana'i ko yayi jazaba ana cewa yayi sallah ko ana cewa yayi karatu ko ana cewa yayi azumi ko ana cewa yayi daina barna ko sabo to almajiri ne karami amma kudubai da annabawa fana'insu da jazabarsu ba ta daɗewa za a radar labi abdin idan allah ta'ala yana nufin bawa an yanta fi abihi gairahu waninsa zai amfana da shi yufnihi wa yuqihi fil hin sai allah ya bawa sai ya wanzar da shi a lokaci guda yarju ila sai ya dawo cikin fayan tafi minu gairahu sai waninsa ya amfana da shi ibrahim annabi ibrahim alaihissalatu wassalam kala haza rabbi da ya ga tauraro ya ce da shi wannan shine ubangiji na inda mara alkaukaba lokacin da ya ga tauraro haza rabbi inda mara alkamara lokacin da ya ga wata sai ya ce haza rabbi inda mara ashamsa kala haza rabbi lokacin da ya ga rana sai ce ha za rabbi to ƙarshe shehu ya ce saha sai ya wartsake sai ya suluki kenan ya samu sahu yana wartsakiya sai ce ya ƙaumi ni bari ummin mata shirku ya ku jama'ata ni kam na barranta daga abin da kuke tara Allah da shi shi wa ma ana minal mushrikina ni ba na cikin maguzawa mushrikai masu hada Allah da wani in ni cewa ni dinnan wajjatu na fuskantar da wajihi zatina lillazi fatara samawati wal arda hanifa ga ubangiji tabaraka wa ta'ala wanda shine ya halicci sammai bakwai da kasai bakwai na karkata daga barin bin addinin maguzanci wa ma ana minal mushrikina ni ba na cikin mushrikai to wannan abun mamaki ne ga wanda ya ga tauraro ya ce haza rabbi ya ga wata ya ce haza rabbi ya ga rana ya ce haza rabbi kuma karshe yana cewa ma ana minal mushriki kuma sai Allah ta'ala yana goya mai baya ma kana ibrahim yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan musliman wa ma kana minal mushrikin har ma Allah yana gaya annabi sun ma'auhaina ilaika an tabi millata ibrahim hanifa wa ma kana minal mushrikin wato lokacin da annabi ibrahim alayhi salatu wassalam ya kalli hasken tauraro ya ce haza rabbi ya kalli hasken wata ya ce haza rabbi ya kalli hasken rana ya ce haza rabbi duka yana kallon su ne da idansa na ka to sai aka kira shi a cikin sirrinsa daga fadan Allah tabaraka ta'ala aka ce masa ya Ibrahim la tanzur bi basarika ila al-jihat al-hissiyya wanzur bi basiratika ila al-haqiqati al-ma'nawiyya لأن الوجود كله عين الأهدية فافهم معاني الأسماء ولا تكف مع جرم الأرض والسماء فإن الوقوف مع الحس حجاب عن المعنى يا أخي إبراهيم karka kalli ɓangaren jihan zahirin da tauraro yake ko kuma zahirin jihan da wata yake ko rana karka kalle su da idaniyar kanka ka kalle su da idaniyar zuciyarka sai ka gane ma'anoninsu domin samuwa baki ɗaya ainul ahadiyya ce ko ka fahimci ma'anan sunaye ka fahimci tauraro ka fahimci wata ka fahimci rana kar ka tsaya da zahirin jikinsu ba ko kuma malakutus samawati wal ardi da muka nuna maka kar ka kalli girman jukkunansu fa innal wuqufa ma'al hissi hijabun anil ma'ana tsayuwa da zahirin jikin halitta zai hajjabe ka daga barin sanin wanda ya yi su sai annabi ibrahim sai ya wasake a wurin sai ya ce inni wajjahtu wajhiya lillazi fatara samawati wal ardi hanifa wa ma ana minal mushrikeen shi yasa da'iman idan bawa ya san Allah to zai dinga jin harshen halar Allah tabaraka wa ta'ala tana gaya masa a lokacin da yake kallon halitta la tanzur ila al-awani wa khud bahar al-ma'ani la'allaka tarani da'iman haka zaka ji Allah yana gaya ma amma idan kana da zuciyar da za ta ji la tanzur ila al-awani wa khud bahar al-ma'ani la'allaka tarani karka dinga kallon jukkunan halitta shiga cikin kogin ma'anan wanda ya yi su watakila ka gani shi ne shi radiyallahu ta'ala wa ardahu annabi ani ya ce wa kazalika nuri ibrahim malakutas samawati hakanan allah tabaraka ta'ala ya ce muka nuna annabi ibrahim alayhi salatu wassalam baɗinin asirin mulkinmu da ke sama wal ardi da kuma zahirin asirin mulkinmu da ke ƙasa zakar anna ibrahim arahu allah malakuta samawati allah ta'ala ya ambaci cewa ya nuna wa annabi ibrahim alayhi salatu wassalam badinin asirin mulkinsa da ke sama wal ardi da kuma zahirin asirin mulkinsa da ke ƙasa wato idan ka an ce al malakutu ana nufin badinin mulkin allah boyayye idan ka ji an ce alamul mulki to ana nufi wato zahirin mulkin Allah wanda idanuwa ke gani nasutu wurin da ido ke gani ke iya taba hannu ke iya tabawa malakutu abinda kunne ke jin labari ido bai gani balle ya shafa wato ma'anan malakutu ma khafiya ma'anan alamul mulki ma zahar abin da ya boyu shine malakutu abin da ya bayyana shine hadratul mulk al-ghaib shahada الدنيا والآخرة الحس والمعنى الظاهر والباطن الخلق والأمر الملك والملكوت دكان كلمات مترادفة واتو معنى عالم الملك شيني عالم الشهادة كما شيني عالم الباطن كما شيني عالم الأمر أبدين إذا كذا أنت عالم الملك شيني عالم الشهادة شيني عالم الظاهر شيني عالم الخلق كل هذه أسماء مترادفة الملك ما ظهر والملكوت ما خفي أرى الله إبراهيم أرى الله إبراهيم ملكوت السماوات والأرض Allah ta'ala ya nuna annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam baɗinin mulkin sa dake sama da kuma zahirin mulkin sa dake ƙasa wa ara Muhammadan min ayatina sai nuna annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wani abu daga ayoyinmu to a nan ne wanda bai da lura bai da fahimta zai ɗauka cewa annabi ibrahim wassalam ya fi annabi ibrahim matsayi a wurin allah annabi muhammadu sallallahu sallama annabi ibrahim ya fi shi matsayi saboda shi annabi ibrahim cewa aka yi wa kazalika nuri ibrahim malakutas samawati wal ardi shi kuma annabi muhammadu sallallahu sallama cewa aka yi linuriyahu min ayatina linuriyahu min ayatina Allah tabaraka ta'ala ce subhanallazi asra bi abdihi laylan min almasjidil harami ila almasjidil aqsa allazi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina sarki ya tabbata ga ubangiji tabaraka wa ta'ala wanda ya tafiya dare da bawansa tafiya wadda take mai tsananin nisa kuma ya je dawo a wannan dare gari bai waye ba tun daga masallaci mai alfarma wato makka almukarrama har zuwa masallaci wanda yake mai nisa wato kudus wanda muka sanya albarka a gefensa wato daura da shi domin mu nuna masa daga ayoyinmu masu girma daban mamaki lalle hakika cewa shi shine mai gani shine mai ji wannan shi yasa za ka gane annabi ya ga Allah ya ji Allah ya ga Allah Be- babu mai iya jin maganan Allah sai basiru ba mai iya ganin Allah sai babu mai iya ganin Allah sai albasiru babu mai iya jin maganan Allah sai as-sami'u da jin Allah ake jin Allah da ganin Allah ake ganin Allah Allah bai ganuwa da kwayar ido Allah bai ganuwa ko da zuciya da kake ji ake ji A- yana ganuwa da zuciya bai ruskuwa idan Allah yana so bawa ya gan shi to sai ya zama idan bawa in Allah yana so bawa ya ji shi sai ya zama kunnan bawa ma zala abdi ya taqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabdishu biha wa rijluhu allati yamshi biha shikenan amma in ba haka ba sai dai ka ga shinkafa da waki da makaroni da taliya da idan ka ba amma ba Allah ba wannan idan baya iya ganin fatanya da galma wannan idan yake gani ƙwarai kuwa fatanya da galma wannan idan yake gani amma idan ka ba Allah tabaraka wa ta'ala ka tsarkaka har Allah ta'ala ya soka to sai ya zama jinka sai ya zama ganinka sai ya zama tabawarka sai ya zama takawarka duk abin da ka nema a wurinsa sai ya yi Allah tabaraka wa ta'ala ya nuna wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama min ayatihi shi yasa ce linuriyahu min ayatina dan mu nuna masa daga ayoyinmu alkhalam min at-tabi'idiyya wato Allah ya shigar da min ta tabi'idiyya a haƙƙin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wato wani abu daga cikin ayoyinmu wani abu daga cikin ayoyinmu wa Ibrahima annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam malakutar samawati wal ardi an nuna masa baɗinin mulkin da ke sama aka nuna masa zahirin mulkin Allah da ke ƙasa wa laysa fihi min at-tab'idiyya a cikin garin da annabi Ibrahim yau malakutar samawati wal ardi babu min na ba'ari kawai cewa aka yi wa kazalika nuri ibrahima malakutar samawati wal ardi amma shi annabi sallallahu alaihi wasallama linuriyahu min ayatina don mu nuna masa wani abu daga ayoyinmu wa haza kaga wannan la ya katadi baya hukunta anna ibrahim cewa anna ibrahim alaihissalam a jallu makaman min muhammad wannan bai nuna cewa annabi ibrahim alaihissalatu wassalam matsayinsa ya fi matsayin annabi muhammad ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam haka yake bal ibrahim uriya malakutar samawati shi annabi ibrahim an nuna masa baɗinin mulkin allah da ke sama wal ardi da kuma zahirin mulkin allah da ke ƙasa don me liyakuna minal muqinin liyakuna minal muqinin shi kuma an nuna masa min ayatina liyakuna minal muhibbin al mahbubin muhibbin al mahbubiyina wannan liya kuna minal muqinina yana makamin ainul yaqini ne da yana makamin makamin ilmul yaqini ne sannan aka kai shi makamin ainul yaqini saboda haka mun masa wannan domin ya zama daga cikin ma'abota sakankan cewa shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallama dan ya zama daga cikin masoya abin so a wurin mu kaga matsayin ba dai bane wani zai ce ato ai ni har yanzu ban gane ba shi dai annabi ibrahim an nuna masa baɗinin asirin mulkin sama duka ya gani ya ga aljanna ya ga wuta ya ga mala'iku ya shiga lungu-lungu sako-sako nan ƙasa kaga a can sama an nuna mai tauraro an nuna mai wata an nuna mai rana kuma ya ga asiransu nan ƙasa an nuna mai duwatsu an nuna mai tekuna an nuna masa itatuwa an nuna masa abubuwa na baramu da asirai har ma ya ga ba'inin ya ga zahirin asirin halittu har ma mun faɗa cewa a cikin hange-hangen da ya yi har ya ga wani yana zina ya ce a ubangiji ga wani fasiki can halaka shi allah ya halaka shi yana cikin leƙe-leƙe a cikin asirin wato a mulkin allah da ke ƙasa ya sake ganin wani yana zina ya ce allah ga wani fasiki can halaka shi allah ya sake halaka shi ya sake hango wani ya ce Allah halaka shi Allah ya ce a Ibrahim sauko sauko sauko kana son halaka bayina duka sauko Ibrahim amma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wato shi ba ba mulkin Allah ya ga wannan duka amma ba wannan bane muradin Allah min ayatina din nan fa min ayatina ya shiga fadan Allah tabaraka wa ta'ala kuma ya ga Allah sannan kuma a ma zagar basar wa maɗaga manzo Allah bai waige waige ba zatin Allah kawai ke duba sabanin annabi Ibrahim ala nabiyina wa alaihi salatu wassalam saboda haka shi an nuna masa malakutas samawati wal ardi manzo Allah an nuna masa ba'dul ayati walakin ayati ayi shay shi wace amma min ayatina dinnan ayan me aka nuna mai laysat ayatus samawati ba fa ayoyin sammai bane wala ayatul ardi ba ayoyin kasai bane min ayatina daga ayoyin mu ayatul lahi wato ayoyin Allah min ayatina laraba suna cewa wal mubahu ila al azimi azimun wal mubahu ila al azim azimun wannan waka zalika nuri ibrahim malakutas samawati wal ardi wannan linuriyahu min ayatina ayatina abin in mutum ya tara hankali zai gane matsayin annabi ba karamin matsayi bane ba matsayin da annaba za su iya ganewa bane balle waliyai ta kasar an hazain kal jabarutu sun magana fata dalla ba maganan hadratul mulki ba ba maganan hadratul malakuti ba jabarutu ma ta yi taƙaita daga riskar ma'anan sun magana fata dalla sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wato tilkal hadrati wannan halara da Allah ta'ala ya kai manzo Allah ya nuna masa laysat laha nihaya ba ta da ƙarshe fali haza saboda haka la yumkinu lil abdi illa an yattali ala ba'din wa yabqa ba'din bai yiwa bawa ya karar da ganin fadan Allah duka sai dai ya ga wani abu ya kyale wani abu shi yasa aka ce min ayatina لقد رأى من آيات ربه الكبرى لقد رأى من آيات ربه الكبرى وحاجه قومه
وحاجه قومه قال تحاجني في الله وقد هدى ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وحاجه قومه قال تحاجوني في الله وقد هدين ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون تو mutanen annabi ibrahim a.s. da masu bautar taurarin cikinsu sun ji ya kalli tauraro ya ce haza rabbi sai suka ji daɗi daga baya yi wa tauraro bara ya ce la uhibbul afilina masu bautar wata sai suka ga ya kalli wata ya ce haza rabbi lokacin da wata ya faɗi ko ya ɓace sai ya ce la illan ya hadini rabbi la akunanna min alqawmi dhalin da rana ta fito sai ya kalle ta ce haza rabbi sai masu bautar rana suka ce to annabi ibrahim namu ne muna tare ku masu bautar rana masu bautar wata da masu bautar taurari sai ku bari ku dawo namu lokacin da almuru ya yi rana ta fadi sai annabi ibrahim ya wartsake daga jazaba yi baƙa'i daga fana'i sai ya ce inni wajjatu wajhiya lillazi fatara samawati walar da hanifa wa ma'ana min al-mushrikeena to daga nan wa hajjahu qaumuhu sai jama'ar sa suka hau yin jayayya da shi suka hau yin jayayya da shi fi dinihi a cikin addininsa wa haddaduhu suka hau yi masa barazana bil asnami da gumaka an tusiba husu'in wai cewa shi kenan gumaka ka kafar cewa ko za ka ga abin da gunki zai maka za ka ga abin da gunki zai maka rana za ta hukunta ka wasu ce tauraro zai maganinka wasu ce ai wata zai hukunta ka sai annabi ibrahim alaihissalatu wassalam ƙala ya ce a tuhajjuni yanzu kwa tsaya kuna jayayya da ni tujadiluna ni kuna musu da ni fi wahdaniyatil lahi a cikin kadaituwar Allah wa qad hadani bayan hakika Allah ya shiryar da ni tabaraka wa ta'ala ilaiha zuwa ga tauhidinsa wala akhafu to ku sani ni bana jin tsoron ma tushriku na bihi abinda kuke tara Allah da shi na maguzanci min al asnani na daga gumaka an tusibani bana jin tsoron ta samar mini bisu'in da wata cuta ba na jin tsoron gumakanku su fushi da ni ko a yanzu idan kana bin Allah da gaskiya sai wani ya fushi da kai karka taba jin tsoron fushinsa ko tsine ma ya karka ji damu idan mutum yana bin Allah da gaske wani bai sai mai barazana ba sai dai idan ba Allah ke bi ba san zuciyarsa yake bi mutumin da baka mai laifi ba baka mai komai ba sai ya zo da wata bukatarsa ba kai ba sai ya fushi ya tafi kada hankalinka ya tashi rabu da shi san zuciya ya zo da ba san zuciya ya zo yi ba kai ba bawansa bane kai ba bawansa bane to yadda zahiri yake haka baɗi ne yake tafiya shi yasa su ba suke ce at-tasawuf Allah tamliku shay wala yamlikuka shay'un Allah tamliku shay'an wala yamlikuka shay sufanci na gaskiya karka mallaki komai karka bari wani abu ya mallake ka karka bari mutane su dinga juya ka kamar su tiyari ka girmama kowa amma karka bari mutum ya mai da kai kamar wani bawan shi a karka yi haka ka ba mutum haƙƙinsa da abin da ya dace da shi idan ya wuce gona da iri ka ja mai layi kar ya tsallake wurin kawai sai dai idan baka san yancin kanka ba amma ka san yancin kanka karka ba kowa dama da zai ƙetare iyakarsa ya zo inda ba iyakarsa ba kowane ne shi kuma in kai haka ka cuci kanka to sai annabi ibrahim alayhi salatu wasalam sai ya ce kun ga ni za ku yi wa barazana da gumaka wai gunki zai hukunta ni ko gunki zai magani na alhali ku ku ji tsoron allan da ya halicci sammai da kasai ba da wata da rana da tauraro dukkan su makale suke a jikin sama sama ta fi su girma kuma allan shi halicci sama wanda ni nake bautawa shine mahaliccin sama allolinku duka sun rataye ne a jikin sama wala akhafu ma tushrikuna bihi ni ba na jin tsoron abin da kuke tara Allah da shi min al-asnami na daga gumaka an tusibani bi su'in wai ta samar mini da wani cuta li adami qudratiha saboda ni na san cewa ba ta da iko Allah shine annabi'u Allah shine ad-darru Allah shine al-muli Allah shine al-mani'u Allah shine al-muhyi Allah shine al-mumitu Allah shine al-mu'izzu Allah shine al-muzillu ba wani mai yin wannan in ba shi ba an tusiba ni bi su'in li adami qudratiha ala shay ni ba na jin tsoron gumakan ku su aikata min wani abu wato na cuta domin na san ba su da iko a bisa komai gumakan da in ana gobara ko kuna kasuwa da gudu kuke zuwa ku ɗauke su kar su kone wanda zai rugo daga masana'antarsa ya zo ya ɗauke ubangijinsa kar ya ƙone shi zai mun barazana ni da nake da ubangijin da shi ke kashewa ya rara asnamukum laysa bi shay gumakanku allolinku ba komai ba illa lakin sai dai an ya sha a rabbi shay'a abinda ba a rasa ba wanda ubangiji na ya ga dama iza sha a rabbi shay'an minal makaruhi yusibuni idan Allah ta'ala ya ga daman wani abu mummuna ya same ni to ya iya samuna to anan ne bayan Allah a rufai suke tsoron Allah a cikin komai ka ji tsoron Allah ka ji tsoron wanda baya tsoron Allah ƙwarai da gaske kar kai takama da gaskiyarka akan wani abu a ce ma ka rantse da alkur'ani ka rantse kar ka rantse kar a zo a ce a ai wane wali ne ai kai arifi ne ai kai mai gaskiya ne wanda yake faruwa ne kuke ziga ni cewa akai wai ɗakin can wai akwai aljanu kuma mun san kai duk inda ka sa ka ba ka ce a to wai ba komai ka je ka faɗa wallahi in ka faɗa sai an ma rukiya kar kai wannan baka ji wani wali ba wani abu ne ya faru mutane ne aka ce ga makiyanan sun taho da makamai a hannunsu kama a gama labarin ya sa takalma ya wani shi ne almajiran suka ce akar makallahu mun ɗauka za ku tsaya kuma zai sai ya ce ai tun da na girma nake dafa'i amma duk cikin dafa'i ban ga kamar idan bala'i ya zo ka gudu ba ya ce duk cikin dafa'i ban ga kamar wannan ba ha to ga abdullahi dan umar allah ya kara mar yadda abdullahi dan umar kowa ya san yana daga cikin kuduhun wannan al'umma ta annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam abdullahi dan abbas kudubi ne abdullahi dan umar kudubi ne duk da a lokacin ba ambata kurbaniya saboda suhba da annabi ta fi wannan makaman duka lokacin da wani abu ya hada shi da sarakunan da ke mulki a zamanin shi sai aka ce si ya zo gaban kabarin manzan Allah ya rantsuwa ya ce wallahi ba zan zo ba aka ce baka da gaskiya kenan ya ce eh na ji ya ce in kun yarda in rantsi a inda nake zan rantsi amma wallahi ba zan zo gaban kabarin annabi in rantsi sai aka yi dai rantsuwa a wurin bayan ya koma gida almajiransa suka ce me yasa baka je ba bayan kai ne da gaskiya kuma duk duniya kowa ya san kai ne mai gaskiya ya ce ku bar wannan magana ya ce allah abin tsoro ne ina iya zuwa wurin in yi rantsuwa sai wani bala'i ya same ni sai a haɗa da wancan abin sai a ce kun gani bai da gaskiya ne ba haka bane za ka iya yin jariya da mutumin banza bayan ka gama jariya da shi ko kuka yi musu da shi sai aka yi rantsuwa sai ka ga wani bala'i ya same ka sai ya ɗauka akan wannan a wannan musun da wannan rantsuwan ya yi daidai da kaddara Allah tun azal cewa rana kaza abu kaza zai faru sai abin yi maci shi kuma da yake jahili ne sai ya hada sai ya dauka wannan ba wannan a ba wannan shi yasa annabi Ibrahim yi turugaciya ya ce ni ba na jin tsoron gumakanku illa an ya sha rabbi shay'a sai dai ba mamaki wannan dan jayayyar da wannan musun da muka yi da ku wani abu yana iya faruwa wannan abun ko menene idan ya faru ni na san ganin daman ubangiji ne amma ba kuma kan ku bane wasi rabbi kullu shay'in ilma kuma ilimin ubangiji na ya yalwaci komai wasi a ilmuhu kullu shay'in iliminsa ya wadaci komai afala ta tazakkaruna me zai hana ku ku azantu ku fahimci haza wannan bayani da ake muku fatuminuna sai ku imani da Allah tabaraka ta'ala ku tabbatar shi kadai ne abin bauta wa kaifa akhafu wa kaifa khafu ma ashraktum wa la takhafuna annakum ashraktum billah أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون وكيف أكاهما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون a annabi ibrahim a.s.w. ya ce da su waɗannan mushirkai wa kaifa akhahu to wai ma ta yaya za a yi in ji tsoron ma a sharattum abinda kuke tara allah da shi wahiya alhali na san waɗannan abubuwa na gumaka da itatuwa da duwatsu da rana da wata da tauraro la ta birru wa la ta ba ta iya cutarwa ba ta iya amfanarwa wala ta khafuna alhali kudin nan ba kwa jin tsoro antum kudin nan maguzawa mushrikai la takhafuna Allah ba kwa jin tsoron Allah ma lam yunzil bihi kuna bauta abinda Allah bai saukar da shi bi ibadatihi bai umarni da abauta masa ba to antum min Allah ku ba ku jin tsoron Allah ku waɗannan maguzawa annakum cewa ku asharaktum billahi kuna tara Allah da wani abu antum ku dinnan tuhaddiduna ni wai ku ne kuke min barazana bil khawfi wai in ji tsoron gumaka min alihatikum daga allolinku duwatsu da itatuwa wa antum alhali ku la takhafuna Allah ku ba ku ji tsoron Allah ni ne zan ji tsoron gunki ni ne zan ji tsoron gunki ku ba ku ji tsoron Allah ba tabaraka ta'ala akwai da yake cewa tallahi la akidanna asnamakum ba'da an tawallu mudbirin wa antum la takhafuna Allah ma lam yunzil bihi abinda Allah ta'ala bai saukar da shi bi ibadati bai umarni da abauta masa ba ma lam yunzil bihi alaikum sultanan wato abinda Allah tabaraka ta'ala bai saukar muku da hujja a kansa ba wa burhanan da dalilai wa huwa alqadir Allah shine mai iko ala kulli shay'in abasa kowane abu fa ayyul fariqaini to wai wani ɗaya ne a cikin jama'un nan guda biyu a haqqu bil amni ya fi cancanta da ya shiga cikin aminci hal nahnu am antum fa ayyul fariqaini ahqqu bil amn da waɗanda suke bautawa Allah mai kashewa ya raya mai ɗagawa ya sauki mai bayarwa ya hana da kuma waɗanda suke bautawa gunki wanda sai an mai wanka in yayi datti idan ana gobara sai an zo an ɗauke shi da za ka kira sunansa sau ɗari ba zai iya amsawa ba wane ne ya kamata ya zama cikin aminci mu da muke bauta Allah ko kuwa ku da kuke bauta dodo in kuntum ta'lamuna idan kun kasance kun sani to ku bada amsa manil ahqu wane ne mafi cancanta bihi da samun aminci nanu mu ne da aminci am antum ko kuwa ku masu bautar dodo na hannu mu ne mu ne Allah ta'ala sai Allah tabaraka ta'ala ce allazina amanu الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن أولئك لهم الأمن وهم مهتدون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون a wannan ayar lokacin da ta sauka allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin sahabban annabi sun yi kuka sun shiga damuwa kwarai kwarai da gaske ayar ta musu nauyi matukar nauyi har sai da suka ta kai suna tattaunawa da juna suna cewa ayyuna lam yalbis imanahu bi zulmin ayyuna lam yalbis imanahu bi zulmin wai yanzu a cikin wane ne zai iya dukan kirji ya ce bai gaure imaninsa da zalunci ba wane ne wanda bai taɓa zalunta kansa ba sai annabi sallallahu alaihi sallama ya ce musu laisa kama zanantu zaluncin ba irin wanda kuke zato ba ne laisa kama ta zunnuna ba irin wanda kuke zato ba ne wa inna ma huwa kama qala luqman libnihi ya bunayya la tushrik billah inna shirka la zulmun azim wato wannan zaluncin na shirka ne na maguzanci ne na tara Allah da wani ne ba zalunci ne na shan giya ko na zina ko na caca ko na wani abu ba a wannan zalunci ne na maguzanci allazi na amanu kaga waɗannan da suka yi imani walan yalbisu ya khalidu ba su gauraya ba ba su cakuɗa imanin imaninsu ba bi zulmin bi shirkin yani da maguzanci ula'ika lahum lamnu waɗannan su ne suke samun aminci min azabi daga azabar Allah wa hum muhtadun waɗannan su ne shiryayyu zakar al'amna Allah tabaraka ta'ala ya ambaci aminci fi hazil aya a cikin wannan aya wa zakarahu sannan Allah ya ambaci aminci fi ayatin ukhra a cikin wata aya daban afa aminu makarallah fala ya amanu makarallah illa alqawmul khasirun yanzu sa amincewa makarin Allah ai ba kowa ne ke amincewa makarin Allah ba sai jama'ar da suke taɓaɓɓu wahuna shehu ya ce a nan ƙala Allah tabaraka ta'ala sai ya ce allazina amanu amma kaga waɗannan da suka yi imani walan yalbisu imanahum bi zulmin ba su gaure imaninsu da shirka ba ula'ika lahum lamnu waɗannan su ne suka samu aminci wahum muhtadun kuma su ne shiryayyu to sai shawai ce izan ashe kuwa al'amun samun aminci amnani aminci biyu ne amnu ahalil kahari akwai amni wato aminci na ma'abota maguzanci wal khusri da tabiwa akwai aminci irin wannan shine irin amincin nan da mutum zai ce a aini ba wani matsala kawai ba sai na yi sallah ba ai ba sai na yi azumi ba ai zan iya shan giya ai zan iya zina ai zan iya caca ai zan iya kaza saboda ne a saboda ina bin ɗariƙun sufaye baka ja wanda shi ibrahim ya ce ba wa man yuhibbuni wa man yarani fi jannatil khuldi wannan ana kiransa amnu ahlil qahr wal khusri amnu ahlul qahr wal khusri shine wato amincin ma'abota a maguzanci da tabewa hudibu su ne waɗanda Allah ya magana da su bi kauli da faɗinsa afa aminu makarallahi yanzu sa amincewa makarin Allah saboda an musu lamuni akan waɗansu abubuwa masu girma masu daraja fala ya amin makarallahi ba kowa ne ke amincewa makarin Allah ba illal qaumul khasiruna sai jama'ar da suke tababbu khalahu amrallahi su waɗannan sun saba umarnin Allah tabaraka ta'ala wa ma taqarrabu ilayhi ba su kusance shi ba wa ma zalika amma tare da haka aminu sai suka amince mutum baya sallah mutum baya azumi mutum baya zikiri mutum baya karatun alkurani baya ganin girman Allah baya ganin girman annabin Allah sallallahu alaihi wasallam amma kuma ya ce ya amince hazal amnu makro wannan amincewa da yi makirci ne sahibuhu ma'abocin irin wannan aminci ya ulu ilal husrani zai koma zuwa tabewa wa amnu ahalin ludubi amma akwai aminci irin na ma'abota ludubi allazina wasalu waɗanda suka yi tarbiyya suka yi wusuli ila hadratin rububiyya ya zuwa halarar rububiyar Allah fa aminu waɗannan sun yi imani imanin kamilan imani wanda ke cikakke laisa fi shirkun babu maguzanci a ciki azulmu saboda haka zalunci a nan ma'anan shi a shirku shine maguzanci fassaratu ayatul ukhra wata aya daban ta fassara wannan wato zalunci shine ya bunayya la tushrik billah inna shirka la zulmun azim ya kai dana la tushrik billah kada ka tara Allah da wani abu inna shirka domin maguzanci la zulmun azim wato duhu ne mai girma zalunci ne mai girma ula'ika aminu waɗannan sun samu aminci akhbar Allah bi annahum aminu ba su suka faɗa ba Allah ne ya faɗa cewa sun samu aminci ula'ika lahul amnu wa amnuhum amincin da suka samu lam yamna'ahum min al-hidayah bai hana su samun shari'a ba allazina amanu kaga waɗannan da suka yi imani walam yalbisu imanahum ba su gaure imaninsu ba bi zulumin da maguzanci da mushrikanci da tsafi da shirka ulaika lahumul amnu waɗannan su ne suka samu aminci wa hum mutadun kuma waɗannan su ne shiryayyu tajidu min al-anbiya wal awliya man yatahaqqaqu bi sa'adatihi zaka iya samu a cikin annabawa wanda ya tabbatar da arzikinsa annabi zai ce maka billahi lazi la ilaha illa ni amintacce ne kuma duk wanda ya bi ni shi ma amintacce ne sannan kuma za ka yi samu a cikin waliyai wali zai ce maka billahi lazi la ilaha illa ni amintacce ne duk wanda ya so ni ya bi ni shi ma yana cikin aminci saboda me ya tabbatar da sa'adarsa wa fauzihi da kuma rabansa wa dukhulihil janna da kuma shigarsa aljanna baya kokwantan cewa shi dan aljanna kamar yadda zaka shi yana cewa salahu ayyubai ya lugulil muslim ko kuma nafa'an niyar ashrara daha wa saqali rijalat tuqa wal rushdi wal ilmi wal fawzi saboda me shi ya tabbatar da arzikinsa ya tabbatar da rabautarsa wa dukhulihil janna ya tabbatar da cewa shi dan aljanna baya kokwantan wannan walaisa haza amnan so da ka karkaji irin wannan maganganun a bakin waliyai ko annaba ka ce ka gani ko ana sa mutane ko suna amincewa makarin Allah ana gaya mutane falala karkai wannan in kai haka kai jahili ne baka san komai ba at-tahaddusu bi ni'matillah shukrun zantar da nimar Allah godiya ce i'malu ala da shukra shi yasa zaka ji ya ce wa man yuhibbuni wa man yarani fi jannatil khuldi yani jannatul ma'arif ba jannatul zakharif ba dan aljanna biyu ce wani man khaba maqama rabbihi jannatan akwai jannatul zakharif aljanna yan mata akwai jannatul ma'arif aljannar shuhudin zatin Allah ko da yake mutane kala kala ne wani shi da ya ga Allah gara a je can mai kwarin ko baka ji wani bai ce kai ko da za a ga Allah a biya wurin yan matan da ya gaisa da haka wani ce saboda shi bai san Allah ba ƙwarai kuwa bai san ganin annabi so ɗaya ma ya fi aljanna daɗi so miliyan dubu saba'in wallahi ganin annabi so ɗaya ya fi aljanna daɗi so miliyan dubu saba'in walau laltizazun fil jinani bi nurihi lama hanna nawal khuldi kullum basari saboda wanda bai san annabi bai san Allah ba wai ita aljanna ma me yasa ake ambatanta ne misalin ta kamar kai ne kake so ka kama yaro karami sai ka siyo chocolate ka sa a jiyo kana kiran shi kiza sai ka dauko chocolate kana cewa ba zan baka ba kana buɗe ba zan baka da ya hango sai ya biyo shine fa aljanna fa ku bauta min ku bauta min mun ki ku bauta shi kenan to ga aljanna shine fa sai aka tawo wani wai kai ma har yanzu kana cikin yara da Allah a bar wannan mu bar wannan karamin karamin tunani ne ba tunani bane irin na manyan mutane ma abota hankali an gane ko walaysa haza amnan min makarillahi irin wannan zantuttuka na annabawa da na waliyai ba yana gwada amincewa makarin Allah bane tabaraka ta'ala li'annahu laysa fil martabati zalikal amnu domin cewa lamarin babu irin wannan amincewa da makarin Allah tabaraka ta'ala da yara ƙanana suke yi mutum ya daina sallah ya daina azumi ya koma shan giya ya koma zina ya koma zagin Allah zagin annabi ya koma maganganun banza da surutan da surutan banza babu shi a cikin wannan kwata-kwata a cikin wannan martaba martabar ma'arifa sanin Allah martabar walitaka martabar soyayya babu wannan abin da ƙananan yaran nan suke a wannan zamani waɗanda kake gani a facebook ɗin nan babu wannan a ciki wannan wani abu ne daban Allah shine ya san wannan Allah ne ya san suwa suka shiryo wannan abun suka jeho domin a zagi waɗansu mutane masu tsarki baya ciki wannan ɗariƙar masu ita suna cewa man a hadasa fi ɗariƙatina hazihi ma laisa fiya fa laisa huwa minna wa lasna nahnu minhu duk wanda ya kirkiro wani abu a cikin ɗariƙan mu dinnan abinda ba mu muka yi umarni da shi ba to wannan mutumin baya tare da mu mu ma kuma ba ma tare da shi saboda ma ata kuma rasulu fa kuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu duk abinda ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya zo muku da shi ku karba hannu biyu biyu ku yi aiki da shi abinda ya hane ku ku bar shi shehu yana cewa man arada an yakuna ma'i fi hali falli yasluk dariqi fil aqwali wal af'ali duk wanda yake so ya kasance tare da ni a cikin halina to ya shiga tafarki na zance da aiki ya zama irin magana ta ita kake yi irin aiki na shi kake yi amma ba kawai shi kenan ka manna hoto na a motar ka an faɗi sunana kana iyo yes a ba wannan bane wa ma ata kumur rasulu fa kuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu in dai zaka bi ni zance da aiki tilas sai ka ba annabi saboda idza sara khairun nasi sirtu wara'ahu wa in halla yawman almasiru ba'idu saboda haka duk irin waɗannan rudani din kar a ce za a bi su irin wannan abubuwa da yara ƙanana suke yi dinnan bayan Allah suna cewa inna salamata lana hiya al-iktida'u bi ahli sunna zaman lafiyar mu kawai shine yin koyi da ahli sunnatul muhammadiyya su ake kira aljama'atu yadullahi ma aljama'a taimakon Allah yana tare da jama'a kar ka ji an ce jama'a ka ɗauka wasu mutane ne da yawa mutum ɗaya zai iya zama jama'a mutum ɗaya in dai yi koyi da annabi ya ƙoshi da ilimi wanda in yi gyatsa ma za ka tana alif lami inna ibrahim kana ummatan Allah malam ƙwarai kuwa za ka ji mutum yana nishi yana nuwa ko ka ji yana ya ƙoshi kai ka ce zai watsi wanda ya ƙoshi irin wannan kuma ya zama yana koyi da annabi sallallahu alaihi wasallama shi kadai al'umma ne inna ibrahima kana ummatan inna ibrahima kana ummatan shi yana cewa tamassak bi azyalin nabiyyi mutabi'an mazahibahu wal mudasatu fala la saboda haka duk irin waɗannan abubuwa da ake gani kar a ɗauka wai amincewa makarin Allah ne tabaraka wa ta'ala irin wannan abubuwa da yake zuwa cikin zamani har an tambayi wani daga cikin shehannanmu aka ce masa kaifar dariqu ila Allah wai yaya hanyar saduwa da Allah take wannan ɗariƙun da kuke bi ɗariƙar tijaniya ɗariƙar ƙadiriya ɗariƙar shazaliya ɗariƙar naqshbandiya ɗariƙar tunaidiya ɗariƙar bulumiya ɗariƙar akbariya ɗariƙar shaddariya ɗariƙar rufa'iya ɗariƙar badawiya da sauran ɗariƙu wai yaya hanyar saduwa da Allah a cikinsu take sai ce a ɗurku ilaihi kasira hanyoyin zuwa ga Allah da yawa wa asabbu turuq amma mafi ingancin hanyoyin saduwa da Allah wa amaruha mafi rayuwarta wa abaduha ani shubahi mafi ne satatta daga barin shubaha ittiba'i sunnati qawlan wa fi'lan wa iqdan wa niyya shine bin sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zance da aiki da kuduri da niyya لأن الله تبارك وتعالى يقول وإن تطيعوه تهتدوا إذا كن بقى النبي ذاك شريو sai aka ce masa to kai fa dariqu ila ittiba'i sunna idan mutum yana so ya bi sunnar annabi ya zai yi gemu zai bari ko ko aswaki zai dinga yi yaya za a gane ko ko zagin mutane zai dinga yi ya za a yi a gane yana bin sunna sai ce mujanabatil bidai wattiba'i mashtama alaihi istadrul awwal min ulama'il islam yace bin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama shine nesatar bid'a wattiba'i majtama alaihi istadrul awwal da kuma bin abinda sahabban annabi waɗanda su ne jagorori na farko suka haɗu a kai na daga malaman musulunci wattaba'u da an majalisar kalami wa ahlihi da barin zama a majalisar ma'abota ƙagi da ƙarya da gulma da ƙazafi da tsegumi da batsa in dai kana so ka bi sunna to ka daina zama a wurin masu zaman dandali ma'abota chapter ya yi kwarai duk mutum da kaga bai da ake sai zaman bakin titi kar ka taɓa saran wani alheri daga wani ku gaisa ka wuce kawai amma ka rabu da shi saboda kyamarar zuciyarsa ta ɗauki hotuna da yawa kuma bai da niyyar goge ba kuma matuƙar bai goge ba shi da shuhudin zatin Allah sai dai labari yawan zaman majalisa din nan mugun illa ne a nan ake koyar da mutane ƙin wasu a nan ake samun wasu son wasu a sa maka son waɗanda Allah yake fushi da su a sa maka ƙin waɗanda Allah yake son su wa luzumu dariqul iktida'i bi zalika amara annabi sallallahu alaihi wasallama da kuma lazimtar bin hanyar koyi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to da wannan ne annabi ya mana umarni an tambayi Abubakar dan Satani aka ce masa a wayaya hanyoyin nan na bayan Allah ya suke ɗariƙun nan wayya suke ne ga ƙur'ani ga sunna ga kuma ɗariƙu sai ce a ɗariƙu wadihun wal kitabu wa sunnatu qa'imun baina azharina yace hanyar bayan Allah bayyananniya ce alqur'ani da sunna ga sunan tsaye a gabanmu wa fadalus sahabati ma'lumun kuma fadalar sahabbai sananniya ce ba wani wali da zai ce ya fi sahabi babu balle ce almajirin shi ya fi sahabi duk irin waɗannan maganganu ƙage-ƙage ne sannan imamul junaidu ya ce a ya ce a a ɗurku kulluha masdudatun amamal khalq illa man ittafa asar rasuli sallallahu alaihi wasallam wattaba sunnatahu wa lazima dariqatahu li'anna ɗurkul khairati kulluha maftuhatun alayhi sallallahu alaihi wasallam duk ɗariƙun nan da kake ji a ce ɗariƙar ƙadiriya ɗariƙar shazaliya ɗariƙar nakshabandiya ɗariƙar arusiya ɗariƙar akbariya ɗariƙar tijjaniya da sauransu dukkansu imamul junaid ya ce ƙofarsu a kulle take ba wani mahaluki da ya isa dan ya buri wali a baya ya shiga ɗariƙarsa ya zo fadar Allah a buɗe masa babu shi illa manika tafa asarar rasuli sallallahu alaihi sai wanda yake bin sawun annabi za sara khairun nasi sirtu ra'ahu udiku ka hazbi bin ni'alir rasula sai wanda yake bin sawun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa shehu Ibrahim yake ga almajiransa a yana su khallul hazla waqfu muhammadan wa illa tarawni dara jadda barai ya ku jama'ata almajiraina ku bar wargi ku daina zaman majalisa zaman dandali zaman fira maganar jazara maganar fanayi maganar sukuru maganar sahu maganar sahu maganganu na jazabi ku bar wannan duka ku bi manzan Allah saboda idan ba haka ba ranar alkiyama za ku ce kun san ne kuma in ce ban san ku ba ban san ku ba ni annabi nake bi kuma ka'ida ne duk mutumin da ya bi sai an bi shi saɓanin yadda wasu ke zato wai yaya za a zo ana bin wani mutum wannan mutumin ba aikin shi kaga wani irin aiki yayi shi ibrahim radiyallahu anhu ka ba aikinsa da kyau ka gani za ka gane ya cancanci a bishi ko bai cancanta amma kar ka dinga la'akari da wasu yara da kake gani a facebook sun tara gashi sun sa sarka sun sa furos a wuya sun ɗauko giya sun ɗora kan hayaniya ne wannan duka aikin yahudawa ne da suke wa musulunci barna mu kuma hasadar junan mu ta hana mu gane in an jefa ma waɗansu jama'a wani sharri mu iya gane kai wannan abin sharri hasada ba za ta bari a gane ta ce ai haka suke kuma kai ka san ba haka suke ba saboda ka shi ibrahim radiyallahu ta'ala wa Allahu annabi amin Allah ya kara mai yadda yana cewa falas tafi akhadhi dariqi tarbahu illa idza kunta dawaman tasluhu ba kawai dan ka shiga dariqar tijaniya sai a ce ka shiri ba a na shiga dariqar tijaniya a ina ka shiga a a wurin maulana shek bayar usman boji radiyallahu anhu a ina ka shiga dariqa wurin maulana sayyidi al-hazi radiyallahu anhu kai a ina ka shiga dariqa wurin maulana shek abdul razzaq al-kusawi radiyallahu anhu kai a ina ka shiga dariga wurin maulana shek umar sanda radiyallahu anhu kai a ina ka shiga dariga wurin maulana shek ahmad ali abul fathi shehu ibrahim radiyallahu ya ce ya ce duk ku gama hayaniyan ku waɗannan bayan allah da kuke ambato allah ya yarda da su tabbas ya yarda da su amma karɓan ɗariƙar ku a hannunsu ba ta nuna cewa ku wata tsiya ba ne illa iza kunta dawaman tasluhu sai in ka kasance a koda yaushe kana gyara zuciyarka yadda su suka gyara tasu amma kana shirme ka daina sallama ka daina azumi kana hayaniyar banza a gari ka janyo ana zagin ɗarikar tijaniya ana zagin shehu tijani ana zagin shehu ibrahim saboda kai a kuma a ƙarshe shi kansa mai ɗarikar maulana shaka malar tijani sahib al-qurbi wa tadari sakana Allah min bahri ulumihi bi amri al-awal yana cewa idza sami'tum anni shay'an fazinuhu bi mizan ash-shari fama wafaqa fakhuzuhu ko fa'amalu bihi wa ma khalafa fatruku idan kuka ga an ce na ce ku auna abin da aka ce na ce da ma'aunin shari'a idan abin ya yi daidai ku karba ko kuma ku yi aiki da shi idan ya saba ɗayan biyu ko dai ba ni na faɗa ba ƙarya ake mu in ka ya saba shari'a ko dai ba ni na faɗa ba ƙarya ake mu ko kuma ni na faɗa amma ilimin ka bai kai wurin ba dan idan ilimin mutum bai kai wurin ba sai ce a saba shari'a saboda bai ya hada da shari'a ba ka aje shi lokacin da ilimin ka ya kai sai ka ɗauko ka sake aunawa za ka ga abin ya yi daidai saboda ka irin wannan maganganu da bayan Allah suke yi ba amincewa makarin Allah ba ne suna faɗin baiwar da Allah ya yi musu ne domin wani ya biyo baya su shiryar da shi zuwa ga Allah mai yawan rahama يا ربي آمين.
يا رب آمين.
يا الله يا صمد آمين.
فقم مجيزا لنا يا واحد الاهل آمين.
يا بر آمين.
يا وتر آمين.
يا عين المراد اجل آمين.
يا من لا له شفع كلا ولا ولد آمين.
اجس وبين الفرج شره ابدا آمين.
يا من لا شفيع له حقا ولا نيد آمين.
انت الجاز لكل خائف وجل آمين.
يا بر آمين.
يا حق آمين.
يا من لا له ضد آمين.
فرج لأمة خير الخلق كمهم ولا ينام موسى ولا حسن المصطفى المجتبى المكاسب نام محمد صلى وسلم على خير الورى جدد محمد آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح المعروف والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم على آله حق قدره وبجاه العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين muna da babban bako sharifi sharif ashaf sharif ibrahim daga maiduguri ya ziyarce mu a wannan yammaci za mu ba shi abin magana ya mana addu'a